kalmar rahwan ana nufin ɗariƙan yabisan a samar da hanya busasshiyar hanya ke ƙasasshiyar hanya a cikin kogi kogi ruwa ne yake haɗe to in an ce rahwan kawai da mulkin Allah da ikon Allah kogin ya datse ya tsaya ya samar da hanya a rika wucewa shine waturkil bahara rahwan ana nufin a samar da hanya shine rahwan busasshen hanya ba mai ruwa ba na ɗaya kenan ana fassara rahwan da sakinan mana abin da yake baya motsi a tsaye kuma yadda ake cewa alkhailu rahwan ai doki yana tsaye baya motsi saki na kenan wani yake faɗa ana ce shi nabiga nabigatun zubiyani mayaƙi ne walkhailu tamrahu rahwan fi a'innatiha kattairi tanju min ash-shu'bubi zil baradi kalmar rahwan abinda take nufi kenan shi sa alkur'ani ya yi amfani da ita amma dai abinda ake nufi a can farko da muka faɗa a samar da hanya ta ruwa wanda ba komai sai kalmar alal alamin alal alamin da yawa Allah ya ta faɗa faddalnahum alal alamin ala man bayni zahraihi mun zaɓe shi a cikin banu isra'ila muka fifita shi akan dukkan talikan zamaninsa alami ne duk wanda ba Allah ba shine alam duk wanda ba Allah ba duk wata halitta da ka sani in ba Allah ba tana cikin alam sai kalmar fa'atiluhu da Allah ce khuduhu fa'atiluhu fa'atiluhu ana nufin idfa'uhu ka angije abu ka ture abu daf'an anifan sai wa zawwajnahum bi hurin in dan aljanna da Allah ya ce mun aura musu mata yan aljanna masu suna hurun in hurun in bi hurin inin an kanahum an ce da yan aljanna mata hurun in ne a huran عينا يحار فيه كوئينا يحار فيها الطرف wato in an in an gansu sai an rikice saboda kyawunsu da halittarsu kuma ana cewa aina mai manyan ido mace mai manyan ido mai kyakkyawan halitta mai wato abin sha'awa na idanta shine ake cewa mace sunanta aina'u in an ce ainahu ana nufin mai manya-manyan ido yalwatattu saboda girman ido kwalliya ne ga mace kwalliya ne ga mace sai ka ji an ce wance tana da ido wance ba ta da ido to yan aljanna sifar su suna da manya-manyan idanuwa masu kyau yalwatattu ɗaya kenan shi yasa aka ce horun in sannan kuma idan an gansu mutum yana iya rudewa in ya gan saboda kyawun halittarsu sai kalmar tarjumun wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun kalmar tarjumun tana nufin kisa ina neman Allah ubangiji na ya tsare ni kuma ubangiji ku kar ku kashe ni an tarjumun tarjumun bil qatl kenan ko ku zazzage shi su ci mutuncinsa ko su kashe shi duka to ya faɗa wa rahman sakinan munkada ibn abbas ya ce kalmar kalmuhul da allah ya ce shajaratar zaƙon ta'amul asim kalmuhul ya shi wujo almuhul ana nufin narkakkiyar kwalta kwalta narkakkiya ruwan kwalta ana azaba da ita Allah kiyaye idan tafasasshiyar kwalta ta ɗiga maka a fatarka to ba ta sauka sai ta illata jikin mutum da fatarsa to yan wuta azabar da ake musu kenan da irin wannan baki kirin kamar zaiti sai kalmar tubba Allah ce ahum khairun am qaumu tubba'in qaumu tubba'in tubba ana nufin mulukul yamani sarakuna masu mulki a kasar yaman kullu wahidin minhum yusamma tubba'an li'annahu yashba'u sahiba kowane ɗaya daga cikin masu mulkin yaman ana ce da shi tubba ma'ana sunan sarautar sarakunan yaman ne tubba li'anna kulla wahid saboda kowane ɗaya daga cikinsu yana bin ɗan uwansa in wannan ya mutu wannan ya yi ko kuma wannan matsayinsa kaza yana biye da wannan wannan yana biye da wannan shine tubba shine an qaumu tubba'in wannan duk zai taimaka ma an kana karanta qur'ani ba ni sunan shi zaka riga gane me Allah yake nufi kuma abu na biyu kuma tubba ana bin su saboda su sarakuna ne ai ana bin su an gane ko ana bin su ana biyayya gare su shi sa aka ce inuwa ma ana ce da ita tubba inuwa wa zillu yusamma tubba li'annahu yatba'u shams inuwa tana bin rana saboda tana bin rana sai ake ce da ita tubba idan rana ta zo sai inuwa ta biyo ta sai ta mai in rana ta zo sai inuwa ta biyo ta sai ta mai to nan biyan binta da take sai aka ari wannan aikin da take aka ce mata tubba da haka duk wani basarake mai mulki da ake binsa saboda ai shi jagora ne ana binsa to ana ce da shi tubba kamar yadda ake kiran sarakunan kasar yaman tubba sai fadin allah babun fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin imam qatada yace fartaqib fantazir da allah ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u ka saurara ka jira lokacin da sama za ta zo da wani hayaƙi mabayani alama ne na tashi al'iyama za a yi lokacin da sama za ta rinka barin hayaƙi hayaƙi wannan sama in ka daga kanka ba abin da gani sai hayaƙi Allah kai mana afuwa Allah ka samu cika da imani fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin imam qatada ya ce fartaqib ana nufin ka saurara kamar ka ce mutum saurari ka jira ka ga me zai faru قال حدثنا أبجان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال مضى خمس الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام abdan abdullahi bin usman kenan almirwazi shine abdan malamin imam bukhari ne shi kuma malamin sa abi hamzata abi hamzata sukkari kenan shine muhammad ibn maimun as-sukkari daga amash shine suleiman daga muslim shine ibn sabiha daga masruq shine ibn al-ajda al-hamadani daga abdullah shine ibn mas'ud yace annabi ya faɗa ko shi ya faɗa maza hamsin abubuwa guda biyar cikin alamomin tashi alƙiyama har sun tafi ba in an ce alama wato abinda in ya zo to sai kiyama ta to akwai wasu abubuwa guda biyar da Allah ya faɗa alama ne na tashi alƙiyama to sun fazo har sun tafi yanzu kiyamar ake jira kenan kuma manyan abubuwa ne samu cikin da imani to shine min alamati sa'a yana cikin alamomin tashin alkiyama yan uwa bayyanar wani hayaki shine dukhan to shine aka ce suratul dukhan surar hayaki wani hayaki hayakin da zai bayyana kafin tashin alkiyama da Allah ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u بدخان مبين أتشين سورة الدخان كجرا كسورة را راند سما ذات زودا ونحياكي مبين ba wanda zai kubuta sai wanda ya aiki alkhairi war rum rumawa wasu kiristoci ne rumawa mutanen rum Allah ya ce alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin ar-rum an yi yaƙi da su kuma an rinjaye su an yaƙi da su an rinjaye su to daman alamar tashin alƙiyama waɗannan kafirai kirista rumawa musulmi za su yi faɗa da su za su yi galaba a kansu to kuma an yi wannan ya wuce shi ma hayaƙin an taɓa yinsa kamar yadda wasu malamai suka ba da labari wani malami ya ce a shekara ta na taba ganin sama ta yi wannan hayakin to an zo an yaƙi rumawa kuma an yi nasara a kansu ya sa har yanzu kiristoci suna da wannan aƙidar da tunanin cewa lallai fa sai sun yi faɗa da musulmi sun yaƙe su har yanzu tarihinsu yana nan sai sun yi yaƙi musulmi sai sun raba musulmi da addini kwanan nan akwai wani rubutu da wani kafiri ya yi kirista ya yi yake cewa kiristoci fa su sani suna da aiki masallatai fa sun yi yawa a najeriya yi ka ce kuna ina ana ta gina masallatai aka buga misali aka ce yanzu ƙabilar hausawa a Najeriya mafi rinjaye gaba ɗaya hausawa musulmi ne yawancinsu kaɗan ne a cikin hausawa ba musulmi ba suka ce kuna ina duk inda za ka gaba haushe insha Allah musulmi ne kaɗan ne cikin maguzawa kaɗan ne cikin waɗanda ba haushe ne usuli suka ce ya aka yi haka daman fulani kan ba a magana sun yi bayanai waɗanda suke za su baka mamaki hatta makarantu da kake gani suna zuwa suna bubbudewa da sunan private private school makarantu na boko din nan da manufa da yawan suke zuwa suke budewa saboda at least in sun bude makaranta ai kun kawo musu 'ya'yan to a cikin koyar da yaran kuma sai sun samu wasu ɗabi'u da za su cuccusa musu sau nawa muke samu a makarantunmu na boko da muke kai 'ya'yanmu ana koya musu addu'ar kirista addu'ar yesu almasihu idan za su ci abinci wani uba ya ce shi bai gane ba sai ga ɗansa kullum zai kwanta bacci sai rufe ido ya ta kiran yesu almasihu yesu almasihu yesu almasihu ya ɗauka ko rana ɗaya ne ko na abu ya ce wata ran sun zo suna cin abinci da yaron da uban sai ga yaro ya rufe ido ya ta wani wasu addu'o'i amma ba na musulunci ba sai ce me yake ya ce addu'a prayers ne prayers ya ce kamar ya prayers ya ce me kake faɗa kawai sai jima yana faɗan addu'ar kiristanci waye koya mai ce malamar su ce a makaranta ta koya musu an ce musu in za su ci abinci sai sun kira yin su almasihu in za su kwanta sai sun kira su alwasi kaga nan da kanka da kudinka ka dauka ka kai danka aka canja masa addini daga duk masallatan da kuke gani ana ginawa ba sa su inda kirista yake yin wuce ga masallaci bakin ciki yake me yasa za a yi sallah yasa ake ta abinan da su akan gina coci suna gina manya-manyan duk manya-manyan birane na najeriya sun kame su yanzu irin abuja din nan ka ji masha Allah ka ga coci akwai cocin da ake gina ta duk duniya in ana lissafin manya-manyan coci to tana cikin wannan coci tana cikin wata lamba ma kuma kana shigowa abuja za ka tara da ita addinin suke yadawa kai ko musulmi kana ina kai ha to in aka waye gari aka samu mutumin da bai da kishin addini barnar da yake wa musulunci ta isa akwai wanda shi bai damu ba wanda shi bai damu ba to shi za ka ko makarantu ne kayan da suke sawa yanda suke so haka yaran mu suke sawa ka kawai mutum wani arna ya zo ya bude muku private school a unguwa ya ce yaran ku sai dai su rinka saka siket yan mata gajeren siket a cikin tsakiyar musulmi kuma ku bi shi kuma ku ba shi kuɗi me ya alaƙa yin karatun boko da mace ce ta sa siket akwai makarantar da in yarinya ta je da dan kwali season ake season kwacewa kamar yadda in yaro ya je da slippers ana kwacewa to akwai makarantar da sai dai ki gyara gashinki a sa ribbon ko a yi kito ko a yi mai haka ake shiga makarantar ba dan kwali kuma za ka tarar da 'ya'yan musulmi akwai makarantar da damar makarantun da ba a sa hijabi su suka fi yawa doka ne kin isa ki sa hijabi sai dai ki sa uniform da matsatsen jiki yarinya budurwa balagaggiya ka gan su dirka dirka su zauna aji malami baligi baligi kafiri to ko musulmi ne ma ya sa yara balagaggu a gaba tun da safiyar yamma ya yi wasa da su ya hira har fareti suke har guje-guje har wasanni suke da sauransu kuma duk a cikin garurukan musulmi muna ji muna gani a inda muke da iko muke da dama mutum ya ɗauki ɗansa ya kai shi irin waɗannan makarantu da za a gurɓata tarbiyyarsa yanzu a garin nan duk wata shahararriyar makaranta da kuka sani galiban galiban galiban in dai babbar makaranta ce ta 'ya'yan manya ne da ake biyan kuɗi school fees miliyoyin kuɗi to insha Allah idan ka je za gaba a sa hijabi kuma za ka tarar da yara 'yan mata balagago da ka haka za ka ɗirkima ɗirkima ubansu zai zo fakin yadda ka san shanu haka za ka suna sauka suna dirka su shiga tara ta da kaga bayanta a fili ƙirjinta alamar mamanta a fili ga komai kuma da kanka za ka ɗauke ta ka kai ta wasu ma wando suke lazanta musu za ka ga yarinya ta sa matsatsin wando komai nata yana fitowa shine boko kuma a garuruka irin namu na musulmi duk wannan yada kiristanci ne da yahudanci amma masu tushishiyar basira da karancin ganewa ba sa gane wannan bayani wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ƴaƴanku ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ku kiyaye kawukan wa ahlikum da iyalinku naran wata wuta wa quduha an wal idara wannan dan da Allah ya baka in ka kuskura ka kyale shi ya bi hanyar taɓewa da halaka ko aka canja mai tunani da addini da aƙida sai Allah ya tambaye ka Allah bai zai kyale ka ba haka za ka iya faɗuwa ka mutu ka bashi ya je ya ginu akan abin da aka ɗora shi an ci mu da yaƙi sosai da haka dare da rana yaƙi suke dare da rana dare da rana ga biyu da suke suna juyar da musulmi daga addininsu yanzu wani yayi da ake a nan kano a nan cikin kano ake zuwa ake tara mata masu hijabi duk a sa su alayi aisa suna suna canja addini suna ridda suna kiran yesu almasihu ana ihu sai ka mai bayanin fa alasbika zai ce kanawa sun karbi kiristanci kanawa sun zama kirista ina da shi a wayata yanzu nan daga dama zan kunna maka da hoton da komai an san cocin an san wurin ina sarakuna ina sarakuna ina gwamna ina yan majalisa ina waye kano garin kirista ne yanzu ka isa ka je inugu ko onace ko jiharsu ka fito da wani abu na musulunci ka ce ga ka a a port harcourt ko ga ka ga a cikin inugu ga ka a cikin ƙauyukansu ka ce wai musulunci ya mamaye ya zo ya yi kaza ka isa yana nan yana yawo da mota guda mace da mijinta sun zo suna ta bible suna raba bible kuma a kano ne ai suna da manufa a kan kano saboda sun san kano jihar musulmi ne bari su krakin su datsa ta a ce ba musulmi ne kadai ba mutum ya zo da mota a cikin kano a jihar kano ya tsaya yana ta raba bible mutane ko kawa suke suna ta garba bible da na larabci da na hausa ana karba ana musu bidiyo ana cewa to kanawa ku zo ku karbi bible ko kawa ana ya kare za a karo za a karo kuma karba suke wallahi wannan al'ummar da kake gani in dai ba a samu shugabanni masu tsoron Allah suka kula wa mutane da addininsu da rayuwarsu ba duk wanda ya kira su bi za su kar kai mamaki in dai ba a tsare wa mutane addininsu aka kula da abin nan ba in za a bar mutanen banza su rinka shigowa to shi yasa shugabancin nan da kake ji wani shugaban jiha kaza wani sarkin kaza wallahi sai Allah ya tambaye ku dabba tsaraki da yake dauke da rawanin shehu Usman da dan fodiyo ya bari a jiharsa kirista suka zo suka mamaye kai da rawaninka na musulunci ne fa kisa duk inda ka gaba da za ga masallaci shiga sarakuna ai shigan musulunci ne to me amfanin mulkin da sarautar ai bai kamata mutum ya bari a jihar sa Allah ji kan ado ba yau Allah ji kan ado ba yau Allah masar hama wannan mutumin yayi wa addini aiki wallahi wallahi nan jami'ar bayar kuke gani ba yadda ba a yi wasu an gina katafa da coci daga amerika ne daga ingila ne daga ba maganar da ba a yi ba ya ce ni ina sarautar kano ina raye jami'a mai suna na bayero a gina coci ce wala ba za a yi ba kuma har yau har gobe muna fatan allah ya daɗa tsare wannan jami'ar ya ba ta kariya babu kuma ka duba wani hikima da shugabannin na da suka yi kana shiga jami'ar abinda za ka fara gani masallacin juma'a kana shiga onside masallacin juma'a shi za ka fara zuwa shi saboda me jihar ta musulmi ne kana zuwa new side kana zuwa hannunka na dama ka ta fara masallaci na juma'a su ma a jihohinsu haka suke ya ce ku je can gurin ku yi ya ce ba ma a nan ba ya ce duk ba dala da aka kewaye ba wanda nan ba ne gina mun cuci haka ya gama rayuwar sai tafi me ya same shi sai ɗaukaka akwai wani basaraken da ya kai yaro bayan ai an yi sarauta an gama kam me ya ragu musulunci kuma duk duniya in yaje ana recognizing din shi ya riƙe addini ya yi ƙoƙari na rantse muku da Allah in yana raye ba zai bari a ita wannan shirbicin ana kiristoci su ta shigowa jihar kano suna ta wannan abin da suka ga dama har suna daukan hoton bidiyo suna yada suna cewa kanawa kanawa kanawa kana yaƙi ya ci ruwa ya ci musulmin kano kiristanci ya shigo musu ba shi sa addinin nan da kuke gani yana da faɗi kuma dole ne mu yi wannan bayanin don mu ba mu isa mu hana ba wannan ba wanda zai hana sai hukuma kuma ba sai an buga a jarida ko na abu cikin hanya cikin sauƙi da a murkushe su amma an ba su yanci an ba su dama sai nan gaba ma sun fara zuwa cikin garurukanmu da unguwanninmu abin nan har ne yazo cikin musulmi ya zo ya gina gidan giya yanzu a nan cikin unguwannin namu a nan a nan cikin kano don ai akwai unguwannin da sun fara yi ka je wani gurin wallahi ba za ka ce a kano kake ba tsiraici malam na bala'i suna tsakiyar musulmi da gama ce tsirara ta fito kofar gida daga ita sai gajeren wando ‘ya'yanmu ‘yan mata suna wucewa a cikinsu suna ganinsu suna koyan ɗabi'arsu in sun zo aure su ta kaɗe-kaɗe da raye-raye da iskanci a ɗauki giya a ɓalle kanta a sha a yi duk abin da za a yi a cikinmu ya zo mu ce mu musulmi ne muna kishin addini to duka wannan malam yana cikin manufofinsu cewa daga nan zuwa wasu adadin shekaru kaza suna so sai sun murkushe addini ya zama su ne a sama kuma Allah ya jarabe mu masu mulkin mu kullun nisantar da su ake daga addini mutum yana hawa kujerar mulki babban abin da za a fara sa masa sai a ce to kai nesa da harka addini kuma amma abu mamakin yana neman kujerar sai ya rinka zuwa masallacin juma'a a ganshi sahun gaba a hana ma talakawa zama ce ya zo ya zauna amma lokacin yana nema ne in ya hau kuma babban abin da za a fara ce mai to harka addini ba kai nesa da ita Allah wadaran mai mulkin da zai nesa da harka addini Allah wadaran shi ai ba zai taɓa yiwa ba kai mulki ba addini kai ka yarda kai mahaukaci ne kar ka yarda wani ya gaya maka duk wanda ya gaya maka ya ce kai nesa yalla ba kai nesa da harka addini ya kashe ka ba za ka taɓa yin albarka ba wallahi haka akwai abin da talaka zai iya yi akwai abin da malami mai wazi zai iya akwai abin da sai mai mulki zai yi waɗannan mutanen da kuke gani in kuka kuskura ba ku kula da addininku da tarbiyyarku da al'adunku ba sai sun canja muku tunani gaba ɗaya zo na abin da ake a garin nan abin da ba a yi da ba an ba mu san da shi ba garinmu ne muna da tarbiyyarmu da al'adarmu sai wani kamfani da zai sai da omo ko zai sai da wata taliya ko yana sai da wani abu ko me sai izo ije ɗauko arna tsirara 'yan mata balagaggu da balagaggun maza sun yi kitso sun saka matsatsan kaka ga mace mala yadda ka san wato tsirara za ta fita sai su zo su tsare hanya malam su kunna kiɗa duk wanda zai wuce ba manya-manyan tituna suke su sauka kuma har gosu suke sa a kan hanya su yi kiɗa su yi rawa yaranmu su kewaye su matan aure su yi ta leƙowa suna gani yan duniya suna tsayawa suna mustafi suna kallo kamfani ne common kamfani ba da ya kawo tallafa amma masu mulkin mu ba za su iya hana su ba wani gurin ma da lalace har da road safety a gabansu suna tafiya kai dan road safety ka zo ka taimaki barna a toshe wa mutane hanya wasu yan iska suna kiɗa suna rawa su je su wani fili mana su kidan sa amma bakin titi akan hanya sai su kashe hanya shi kuma wani addini suke yi ballantana ka ce a ba su daman addinin su dan wani yazo yana mana tallan omo ko yana mana tallan wata taliya ko yana mana tallan wata roba ko yana mana tallan wani wani inji ko yana sai yazo ya mana wannan to duka wannan malam wasu abubuwa ne za su bayyana maka malam mutanen mu ba su da kishi ba kishi kai ka isa kai ka isa ka je jihohinsu ka fitar da wani sha'ar na alamar musulunci ko kana karatun qur'ani ko yara suna karanta wani hadisi ka zo ka tsare hanya ka ce wai kaza ka isa waye sun feshe ka ba amma mu har cikin gidajen mu ake zuwa a cutar da mu yanzu wannan titin gashi dai da tafkeken masallacin juma'a zaka iya ganin su an jima kaɗan a wannan titin kiɗa balagagu rawa sosai ka ga mutum ya rike mace rungume ta yanayi ana ɗaukan hotonsu me suke sayarwa omo me suke sayarwa kaza kamfanin na waye wani taƙila wani ɗan china ne ma wani bako ne ma ya zo kawai amma suna da ajanda sai sa na gaya maka duk mai mulkin da ya zama bai da kishin al'ummarsa da addininsa ba ƙaramar asara ba ne wannan sai ku ta hakuri za mu yi ta gaya mu mulkin nan da kuke gani wallahi ba wai jiniya ce kan mutum a zo a taimai jiniya ba sai Allah ya tambaye ka ga duk abin da ake aikatawa a lokacin mulkin ka da sarauta ka me kai na gyarawa الله يفعل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء إمام ابن مسعود يشيت أن يونن والقمر wata zai faffashe zai tsagi Allah ya ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar iqtarabati sa'a wa shaqqa al-qamar alkiyama ta kusa wata ya tsatsage alamar tsagewar wata da fashewar wata alama ce ta shashi alkiyama shi ma ya faru kafirai ne kurin shawa suka ce annabi inda gaske kake yi wannan watan ka gaya wa Allah naka ya faffasa shi magani ya tsage nabi je wa Allah kira Allah ya karba addu'arsa wata ya tsage a makka an ga watan nan ya tsage har ma wani bangaren sa ya fado akan wani dutse a makka mutane a wata ya tsage a wata ya fashe ishhadu ku shaida annabi ya ce ku shaida sun ce in gaskiya muke in addininmu daidai ne to wannan watan ya tsage to gashi ya tsage suka tambaya sauran ƙasashe shin rana kaza lokaci kaza kun ga wata ya tsage suka ce tab ai mun ga ikon Allah wata ya tsage da suka dawo sai suka ce lalle Muhammadu kai babban matsafi ne ba albarka har ne kenan ai har ne kenan duk abin da za ka masa ba zai yadda ba har ne kenan suka ce tsafi ne ya ce kuka ce in addini na gaskiya ne watan ya tsage to bai tsage ba yanzu to alama ne na tashi alƙiyama iqtarabati sa'a wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu ويقول سهر مستمر سوى البطشة دمك شنو البطشة ده الله كيف ده يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون رانا ده ده مدمكي سببا دمكا فشي ما أيوانا wasu suka ce ranar yakin badar ma ana fassara ta da wannan Allah ya sa kafirai sun ɗanɗana kudarsu game da ibn mas'ud ya faɗa sai ce wal lizam da Allah ya ce fa sawfa yakunu lizama fa sawfa yakunu lizama ana nufin da sanin za a samu halaka kalmar lizaman tana nufin alhalakatu halaka ko kuma aje yaƙi a ribace ku a matsayin ribatattun yaƙi duk wannan ya faru a yaƙin badar an samu lizam kuma an samu albatsha ɗin ko kuma ka ce ranar da za mu damƙe ku damƙa da yawa allah ya yi wa mutane abubuwa na azaba a tarihi da yawa ya faffaru babu yakshan nas haza azabun alim babin da ke magana faɗin Allah yakshan nas haza azabun alim ma'ana wannan hayaki ɗin da ake muku magana zai lullube mutane Allah ya ce wannan hayaki da gani azaba ce mai radadi kuma Allah yana iya mutane azaba da abubuwa da yawa kamar yadda zafin ranar da ake fama da shi zafi leman zaki fa in ka saya za ka sha leman zaki a hanya wallahi malam sai ka ji kamar ruwan shayi kake sha da ɗumi za ka ji shi lemo na bakin titi shi ma ranar ta ratsa shi gida zafi ofis zafi mota ka kunna maimakon ta baka sanyi sai ta rinka baka zafi ita ma ba za ta iya ba fanka in ka kunna maimakon ta baka iska mai daɗi sai ta rinka baka zafi mutane suna ta kumbura jiki yana ta ƙuraje ina so ku lura da wani abu a wannan shekarar tun da damana ta sauka ake zafin rana sanyi ma bana ba a yi da yawa ba ku lura da za ku iya tuna idan lokacin sanyi ya yi mu ku za ga mutum sai sa riga sanyi biyu hular sanyi riga sanyi wannan shekarar ba a yi da yawa ba sai a yi rana ɗaya sai a yi hazo sai ya ɗauke sai a ta ƙwalla rana sati guda da haka sanyi ya wuce rana ta fi yawa a wannan shekarar wasu masana suna cewa an yi shekaru da dama ba a yi irin zafi da aka yi irin na wannan shekarar ba da yawanci duk zafin da ake yi in asubayi ta kusa gari yana yin sanyi to wallahi malam yanzu kana fita asubayi famfon gidanka idan ka bude na rantsa da Allah ba lalle ka yi wanka da shi ba ni dai wata ran na dauki ruwa zan watsa da asuba famfon fa na bude sai na ji ruwan zafi na ce kai famfo sai ka ce tafashashen ruwa azaba ka tari ruwa na famfo ka sha sai dai ka ji kamar ruwan shayi kake sha amma duk da haka mutane ba su gane ba wannan yanayin da muke ciki azaba ne ai Allah aka yi wa wani abu yake mutane azaba amma ba su fahimta ba har yanzu yanzu shekarun baya irin wannan lokacin tuntunin an yi shuka ana ta abubuwa ina iya tuna a shekarun da ba mu gama ramadan ba ana ta zabgar ruwa sau da yawa mun zo muna tafsiri ruwa ya kore mu yau gashi an gama ramadan har an gama sitta shawwal ma shiru kake ji damana tana daɗa nesa tana tafiya sai ta ƙi zuwa da wuri kuma ta tafi da wuri azaba to Allah yana iya mutane azaba abubuwa da yawa ba ba su farga ba ga rashin ruwa ga rashin abinci ba sai an yi ruwan sama ƙasa za ta kumbura a je a shuka ba an cinye ɗan abin da aka noma da yanzu buhun dawa ne ma yake ya rufe dubu sittin buhun dawa dawa baka mai furtuntuna dubu sittin dubu hamsin da wani abu da biyar da shida bana kun lura ba a yi kakawa ba kun lura dama ana cewa kakawa ba masara ta yi sauki kakawa an girbi gero kakawa kun san bana ba yi ba me ba yi ba an yi kaka'ar amma tsada ta mamaye dukkan abincin kun lura da in lokaci a ci a ci ai yanzu lokacin tattasai da tumatir arhar banza kwandon tumatir sai ka je ka sai shi ɗari biyar dubu ɗaya bana kun gani wannan a ina ga shi kana ganinsa sai dai a zo birit birit birit birit babu kun lura cewa tukuban tsire ta ragu a garurukan mutane kun lura da yawa an kashe tukuban kun lura ko ba ku faɗa ka bane sai na nuna muku da hannu kuntawa wallahi da yawa inda ake tsire an daina yi ni na karanta wannan na gani can ana tsire can da duk da yamma za ga ana ta abin nan yanzu babu da in za ka sai tsire sai ka daɗe ba guri ko ina ba ne na yi hira da wani mahauci ya ce mala ai ba zai yiwu babu ya ce saniyar idan ka je ka siyo ta ka yanka ta wallahi ba za ta kawo kuɗinta ba ba za ta kawo kuɗinta ba yanzu ya za a iya ce a yanzu mun dawo kilo ne kawai don mun siyo naman mu da kashin da komai sai mu dora shi a kilo kilo nawa ya ba mu sai mu buga duk wanda zai siya a kilo za mu ba shi duk kilo ɗaya kaza to shine za a iya ci a fita da haka mutum wai ya zo wai ya tsaya wai a mota wai yan komun tsinkar tsire guda goma ko biyar da ne wallahi tallahi da koyina za ga balangu wannan ya bude yana balangu yanzu ka zo ka ga samu na in kayi sa da zai ga su baragwa duk mutane ba su faɗa kama ana ta musu azaba ba su gane ba kosai don za ka lura an samu karancin kosai wallahi da bini-bini a layin unguwanni ina gaya muku wannan wani abu ne da yake da alaka da talaka da rayuwarsa yau da gobe duk masu kosai yawanci da musulminsu da kafirinsu yawanci sun daina yi hajiya mai kosai ana haƙura da in ka fita da ɗan safe za ka ɗan ba da hamsin ɗinka a baka ko sai ka ce a baka kunan hamsin koko wallahi za ka iya shan kokon hamsin karya da shi a zuba maka na talatin suka ka ta naira ashirin yanzu baka isa ba wallahi yanzu kosai na kosai na naira ashirin kwaya ɗaya na naira ashirin kai haka ka ganci kana haka ka tura shi zai tafi babu ba a yi an gaji da kuwa ake kawai wallahi duka wannan haza azabun alim din in daga dama zan tabuga muku misalai abubuwa da muna ji muna gani yan ƙananan yaranmu da muke tare da su yanzu sun san rayuwa ta canja mai kofiya wata malam nawa ne ya ce ashirin ni ci fiya wata ɗaya naira ashirin ruwan fiya wata ɗaya ruwan naira biyar fa naira biyar da za ka ba da ashirin ɗinka a baka ma ƙwaya biyar har da ƙarin ɗaya yanzu fiya wata ɗaya naira ashirin ko uku hamsin ba su baka fiya wata naira ashirin azab haza azabun alim har yanzu mutane ba su faɗaka ba ba su gane ba to Allah yakan iya canja wa mutane rayuwarsu a hankali hankali iya nisantar Allah da ake yi kuma iya azaba kuma an kun lura da duniyar yadda take nisantar Allah ake yi saban Allah ake goyon baya ana ganin barna ba za a hana ba to an ɗauka kawai shi kenan ana ta rayuwa ne a'a shi kuma Allah sai ya ɗau mataki kuma ga shi nan muna ji muna gani ga fetur dubu fa najeriya fa malam kasa wani karatu najeriya fa a duniya in za a lissafa kasashen da suke da fetur muna ciki haka ne ko ba mace muna da shi a ƙasa a bunne muna da shi a cikin kogunanmu a bunne har yanzu masana ba su faɗa mana shekara ta dubu kaza ne fetur ɗin najeriya zai kare ba amma yau gashi fetur ya gagari ɗan najeriya babu kudin da za a tono shi babu shi ne a ƙasa an bincika ne aka ga ya kafe har yanzu akwai jihohin da fetur ɗin a kwance yake a ƙasa a zube yake ba a ma tona ba yau yau ka je yau ka je gidan mai a tsikara maka kamar fitsari lita ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari biyar a irin sokoto irin su kebbi fetur yau ya kai naira dubu ɗaya da ɗari biyar dubu ɗaya da ɗari shida wani ya ce mahar da ɗari bakwai wani gudun dubu ɗaya shekaran jiya nawa kake sayan sa a yan watannin da suka gabata nawa ake sayan fetur ka lura da wani abu duk wanda zai bi titunan ƙasar nan gaba ɗaya ba motoci yanzu za ka yi tafiya sai ka share minti talatin arba'in kwanan nan na je abuja da mota na bota hanya sai da ne ta buga waya na ce lafiya kuwa suka ce mala ai haka hanyar suke ni da zan yi kwanan da abin nan babu suka ce mala ai yanzu an daina tafiya duk wanda ka ganshi a hanya larura ce da salatin annabi na ƙarisa wallahi ba jama'a na ce wannan fashi ake suka ce hanya lafiya lau amma me ba a tafiya duk wanda ka gan shi a tasha yanzu larura dole ta da shi duk mai motar da zai zuba maka mai wai ya tafi kaduna ko abuja sai larura ba yanda zai yanzu man da za ka yi zirga-zirga a cikin gari ma sai ka yi calculating ko mata da ake ɗaukar su a mota a kai su unguwa fi fi a je a dawo duk an daina yanzu hajiya kin ga kyawu a daidai zau ba da mai azab azab ko mai babur wallahi sai ya buga lissafi calculation in na zuba mun babur ɗina dubu kaza kwana nawa zai mu wani ya ce malam na lissafa motar nan tawa za ta karya ne ya ce ita kaɗai za ta sha man dubu ɗari a wata ban je zariya ba ban je kura ba ban je ko ina ba kurin zirga-zirga a cikin gari ya ce na haƙura da ita wallahi yanzu malam da yawa garejin mutane an lullube mota an ajiye an yi tagumi ana jiran ko za a samu sauki a dawo da ita kuma yanzu za ka kai mota za ka sai da ita wallahi sai ta shekara uku ba a saya ba mota mai kyau ka ajiye ta wallahi sai ta shekara uku wallahi ba a saya ba ka tambayi masu sai da mota an daina saya me yasa babu man da za a zuba mata yanzu babura fa an fara kawo babura 'yan china masu tafiya da cajin batir waya ta wannan ina amfani da ita da caji ne na yini to yanzu an fara zuwa da babur za ka je ka jona masa caji a gindin falonka zai maka tafiyar kilomita tamanin akwai mai yin ɗari sai ka lissafa wai ta kai ga yanzu za ka hau babur wai za ka je kantin kwari sai ka lissafa kilomita nawa ne kaza ka rubuta kana tafiya kana burgawa azab mu da ƙasar mu kuma muna da fetur ɗin baya ba mu da shi ba na gaya muku za mu ta buga wannan misali daga nan har har magariba ba mu gama ba amma har yanzu dai da saura ne talaka bai da kuma tukunna ga masifa ga rashin bin Allah wani ya ce ya za a yi da rayuwar nan na ce ka koma masallaci kurin ka je kai ta sallah an kira sallah ka tafi kasuwar ka dan abin da ka samu shikenan wani yace duk abin da na samu wallahi malam iyali na suke cewa nace duk haka ake kana samu zaka mika su cinni haka ake da ka samu mika musu kudin asibiti kudin makaranta shinkafa ta kare taliya katan daya dubu goma sha bakwai makaroni dubu kaza albashinka ya ƙare ku ta faɗa da mata magi ya fi ƙarfinka man gyaɗa kuwa yanzu har an fara wani bincike shin za a fara ko za a fara yin abinci ba mai ne Allah ya sa su gama binciken nan su kawo mana shi wallahi za mu yi maraba da shi duk binciken da za a kawo mana a gano yaya za a yi a rinka abinci ba mai muna murna wallahi Allah malam mutane sun fara yin wannan tunanin wata mata ta ce ai tuntunin an ma fara za a iya zuwa a zabga maka miyar yakuwa komai ba a diga ba to ya fi ƙarfin mutane haza azabun alim azaba ce mai radari kuma duka wannan ka dunkule ka tattare ga baki ɗaya alamu ne na tashi alkiyama na'am wallahi da dubu shida da kwanin da asman nan wallahi
zo nan taho taho taho zo zo zo zo bismillah wallahi da dubu shida da kwanta da ɗari biyar yanzu wallahi sai dan ga koge na dubu uku da ɗari bakwai waccan na ba ta ɗari biyar waccan na ba ta ɗari biyar yanzu wani dubu da ɗari biyar a hannuna wallahi da su na kwanta Allah malam Allah malam sai na ganzu kamar kamar a gaban ka akai kuma wai a guje ma na fito na ce zan da bari in zuwa an jima
Allah ya sa albarka ya rahulaka kaga malam yana kwanci a gidansa ya ji karatun ya fito to haka abin yake sun kuma wannan dubu shida da biyar din fa kaga wannan wallahi ana yin magariba za a ce ya kare dole sai ya nemo rayuwa ta zama abin da ta zama kuma yanzu mu nan a birni muke wai muna cikin Kano na rantse muku da Allah malam an waye gari yanzu wallahi duk wanda yake birni ma bai isa je kauye ba saboda kana sauka layi za a maka na roƙo bara ba da abinci ba ni da kaza albashi na baya isa na kaza kaza wallahi malam bakar rayuwar da mutanen kauye suke ciki na talauci wallahi bare ne sako ba yanzu ka gade wannan magana da muke wallahi muku sani ba yana gidansu ciki gudan matarsa ya fito ya ce bari ya zo shi ma ya dan share ka jikinsa ya gaya masa to duka wannan mala zaman lafiyar mu a matsayin mu na musulmi mu dage mu ta yin abin da ya kamata ya amfane mu a duniya da lahira amma kar mu yi wasa da addini kuma duk wannan abin da kake ka san mafarki ko wallahi kamar mafarki ne ba za ka gane wannan abu sai ranar da ka mutu ranar da aka binne ka aka kai ka kabari ranar za ka gane komi ma ya tsaya to Allah ya saukar da wannan ya ce haza azabun alim so sai mu tsaya akan wannan hadisin حدثنا يحيى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني أبي يوسف كسني يوسف وأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا الإظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهل إنا لله فأنزل الله وارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي, استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجريع فاستسقى فسقوا فسقوا فنزلت إنكم عائدون فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يعني يوم بدر wannan riwayar malam ya mana bayanin fassara wannan aya ne daga riwayar masruq daga ibn ajda al-ahmadani daga abdullahi ibn mas'ud yace ai wannan fadin yakshan nas hada azabun alim ya kasance wato an samu fari ƙurashawa sun gamu da fari ‘yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kafiran makka da ƙurasha gaba ɗaya suka yi fari aka samu yunwa ya ce wallahi ta kai ga saboda yunwa mutum zai ɗaga kansa ya kalli sama in ya kalli sama sai dai ga hayaƙi ko da ba hayaƙin sai ga kamar hayaƙi ne gaba ɗaya a sama an yi wannan ya ce li'anna ƙurashen nan masu ta'asau alan nabi ƙurashawa da suka yi fanɗari ista'asau suka bayyana saɓan Allah ga annabi suka isu bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama walam ya turku shirka suka isu ba shirka annabi ya ta wa'azi kaji asalin bayanin ko iya fanɗarewar Allah da za ku yi iya saɓan ubangiji da za ku yi iya azabar da za ku yi ta gamuwa da ita ta rayuwa yanzu aure kawai mutum zai biki yana talaka billahi azimu yana talaka yana talaka biki in ka kyale mata sai an yi abin da Allah zai fushi da kai a gidanka wani talaka miskini ya zo ya sami ne ce malam da kaba nake tafiya wannan rigar kaga ba ni da wata haka nake maleji malam ga ya ta budurwa na zo zan aurar da ita yace wallahi malam abincin da za mu ci a gidan nan babu na samu saurayin nan da zai auri yan nan ce kai maganar laifin nan fa haƙura da shi ka zo mu zauna teburin fahimta da juna ya ce kayan nan da za ka yi wa yarinyar nan ka raba kuɗin nan gida biyu ba ni rabi ka rabu da ita ka ɗan ba ta ɗan abin da ya sauwa ga in ta je gida ka yi mata ka ba ni rabi zan sai muku gado zan sai muku katifa zan sai muku kaza da sauran ce wallahi ba zan iya auren nan ba ya ce ina zuwa wajen yaron nan sai ce ka baba wallahi kama kara na gama sayayyata yanzu yaro bayan da za a yi ita ta ce ka je ka kawo kayan laifin nan ba ta gaya man halin da muke ciki a gidan nan ba ya ce wallahi malam an gama ya ce malam haka nake ta buge buge duk abin da nake da shi na sayar har yanzu ban iya sayan gado da katifan nan ba ya ce malam za a yi auren nan sati mai zuwa ya ce ina zaune a gida kawai sai na ga matata da yarinyar da za a yi auren suna raba wani gajeren kati haka sai ya ce wannan katin na me sai mata ta ce na biki ne sai ya duba a sai ce ya ga an rubuta biki bidiri birede ya ce eh kamu ranar kaza event center za a yi shagali za a yi kaza ya ce hakkun samu kudin iben santa ina neman masarar da zan ciyar da ku ke dan abu kazan ki gadon da za a kwana da ke fafon saya ba har yanzu ya ce ina kuka samu kudi malam ashe ita uwar gidan ta bi ta yi ta neman taimako gudunmowa dan taimako mai dubu biyu mai dubu uku da aka yi wai talaka ya ce wallahi malam ko kofar gidanmu babu kofa amma matan nan ta je ta gayyato za a yi kiɗa mai kiɗa ga kaza za a bashi yan dj za a basu kaza za a yi kaza ya ce malam kaga da na ɗebi takardun nan na kyakketa su na yaga na wasu ma a baki na sa na tattauna na zubar na ce wallahi shi na yaƙe ki ya gaya wa matar uwar gidan ya ce zan yaƙe ki akan wannan abu ya ce ke kuma yar na barki ki ta yawo a titi ya ce ku bani kuɗin ku tattaro min kuɗin da za ku yi bikin ya ce malam wallahi matan nan ta ƙi ta bani kuɗin nan yau fushi sama da sati yar tawa tana fushi da ni ba ta gaishe ni uwar gidan ma matar tana fushi da ni ba ta gaishe ni ta ce malam ina mutane za su sa kansu ba na gaya maka har yanzu ba da ku ba a da saurayi talaka ai talaka in dai bai ji tsoron Allah ba ya fi kowa tsiya ba lissafi sam da aka duk wanda bai tsara gidansa ba kuma bai tsaya ya zama namiji tsayayye ba in dai mace ne sai ta ja ka a ƙasa a ƙar za ta ja ka ya ce yau a gidana malam in shiga in fita ba yaron da zai gaishe ni wai ana fushi da ni na hana na hana aje a biki a idan santa kuma na ce su bani kuɗin nan sun ki su taimaka Allah ya soyi yace fa yanzuru ar-rajulu ila as-sama'i fa yara ma bainahu wa bainaha ka hay'ati ad-dukhani min al-jahd saboda wahala kaje ashe lokacin su ma an yi wa min da'fi basrihi ya samu wahala yunwa ba abinci ibn mas'ud yace rauni idon sa har baya gani Allah ya ce to da saura ma ai fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ka saurara ka jira ranar da sama za ta zo da wani hayaki mabayani in ma yanzu kun ga wani dudu wai ayar abin da take nufi Abdullahi ibn Mas'ud yana bayani yace bala'i da yunwa ta kai in mutum ya daga kansa sai dai ga wani hayaki yana gudana to bayan wannan hayaki da suka gani addukhan din da suka gani to akwai hayaki na hakika shi kuma zai zo ƙarshen kiyama ai ƙarshen duniya ne yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai yace sai aka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka yi bayani yace ya annabi ya rasulallah Allah ya taimake ka kuma Allah ya baka kuma ya karba addu'arka to ina shaida maka mutanenka fa sun halaka in ji abu sufyan su ne ƙabilan muda kai musu addu'a ka roƙan musu farin da ake ciki da rashi kaga kafirai ne ba musulmi ba ne ya ce ina so ka roƙan musu Allah ya saukar musu da ruwa samu abin da za ci ka roƙi Allah ya saukar wa muzar fa inna qad halakat saboda sun halaka saboda fari alqat wal jahd kenan to gari ne kuma mai ruwa gari ne mai ruwa amma Allah ya ɗauke ruwan azaba sai ce tab manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba abu sufiyan amsa ko kuma a watar baya aka ce ka abu bin murra ne ya ce yanzu kai ka san kafircin da ƙabilan mudar suke yi ka san ɓarnar da mudar suke yi kuma ka zo ka ce wai in roƙa musu Allah Allah ya ba su ruwan da za su sha abin da ake nufi a nan ashe in kuna kafirci kuna sabawa Allah kuna ɓarna Allah zai iya jarraba ku da talauci da rashin abinci da matsin rayuwa yace lalle innaka lajare lalle kana da ƙarfin zuciya kana da jara'a hakka zo ka tunkare ni ka ce ne musu addu'a yace ba komai ya daga hannu din ya roƙa musu Allah Allah ya shayar da su ruwa sai ubangiji ya saukarwa da annabi aya yace innakum a'idun waɗannan mutanen ba kayan musu addu'a sun samu ci da sha da ruwa ba za su sake dawowa barnar da suke yi din da ba bari za su yi ba ina ta so in ƙulla in ƙulla alaƙar wannan ayar da cewa duk bayanin da nake muku ku gane Allah yakan iya yi mutane azaba a rayuwa su shiga wani yanayi saboda sabon Allah da suke da gujewa Allah yanzu wannan ai kabilan mudar ne me ya faru suna da ruwa suna da dabbobi balma ruwa daga garin su yake zuwa malam Allah ya kafar da wurin gaba daya saboda me kafircin da suka yi sabon Allah da kai kuma ya roƙa musu Allah Allah ya kawo ashe akan roƙi Allah idan an shiga matsi to mu yau masifar da muke ciki addu'a ma ba ma iya yi halin da ake ciki mutane ko liman ma a masallaci ya ce jama'a roƙi Allah Allah ya sauƙaƙa mana wannan yanayi ba kowa ke an rude gaba daya ka san yana cikin masifar da Allah zai jarabe ka ya ɗora maka bala'i kuma ya hana ka ka roƙe shi ma ya yayi maka sai zage zage wancan ya zage wannan wannan ya zage wannan wannan haka za mu yi ta zagin su ba za su gyara ba wallahi to ai mun gama zage su kuma mu muka zaɓe su kuma suka matsa mana kamar 'ya'yan kaji muka zaɓe su kuma yanzu sun zo suna fanshi abin da suka ba mu ai har yanzu 'yan siyasa ba su gama tarawa ba su gama fanshewa ba tukuna yi ai abin da kuka zaɓa ne a yi zage-zage ka gama zagin ka tas ka je kasuwa kuma cefene ya gagare ka ka dawo azab هذا عذاب أليم يتي إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية يعني عندك سامو يلوى الرأيوى التوسع والراحة شين رفاهية يلوى با النبي يروك أمسا الله با تسن سامو يلوى أبوى سمور ولي أبوى سمودي غا هوتو سنفار سامو شين الرفاهية عادوا إلى حالهم ibn mas'ud ya ce sai gashi sun sake dawowa halinsu na barna shan giya cata zina saban Allah shirka sai ga kabilan mudar sun dawo adu ila halihim hina asabatuhum rafahiyya sai Allah ya ce to shikenan yawma nabtishul batshatul kubra inna muntaqimun yace za a zo ranar badar ranar da za mu muku damka babbar damka kuma sai mun ɗau fansa a kanku in ji Allah ibn masud ya ce ana nan sai Allah ya kawo yakin badar galibinsu aka kakkashe su suka shiga wani yanayi saboda mai Allah ya jarabe su sun saki Allah to mu kaga muna sallah ba badar din amma akwai bandit haka ne akwai bandit akwai 'yan fashi na makami akwai barayin mutane akwai barayin ofis su sace mu kuma su sace kudinmu a ofis komi akwai akwai barayin cikin gida ko ba a je yakin badar ko ba a je wani abu kai mu ba sai mun je yaki ba ma yanzu ai halin da muke ciki ma ai a yaki yake yaki har yanzu baka gane ba ko to sai gobe zan ƙarasa muka bayani abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe muna neman Allah ya mana afuwa Allah kada ka kama mu da munanan ayyukan mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba mu abin da za mu ci da abin da za mu sha ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah kuma ka ba da talakawa ma masu tsoron Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته